الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سبع دار الله دي شادي غوتن بالقعدة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya dubi da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya don ba mantawa mun tsaya darasi na tamanin da takwas za mu tashi darasi na tamanin da tara a wannan littafi da mai albarka umdatul ahkam as-sughra yake malami al-maqdisi rayyul al-jama'ili rahimahullah ta'ala a wannan masallaci ne albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albarka inda muke yi cikin kitabul wasaya mun bi hadisai hadisi ɗaya ya rage mana mun bi hadisin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu ta'ala an za mu dora a hadisi mai lamba ta 297 al hadisi sabi wacce tsauna ba da mi'atai hadisi mai lamba ta 297 a cikin kitabul wasaya mun yi bayani satin da yake cewa wasiya wani al'amari ne mai mahimmanci dan yan zahiriya suna kallon wasiya a matsayin wajibi ke cewa wajibi ne mutum ya yi wasiya inda muka ce akwai kuma malaman da suka ce mustahabbi ne to amma dai inda zai zama wajibi ga wanda yake mu'amala ta kuɗi da mutane ɗan kasuwa ya karɓo baki a baki ya bayar a baki wannan wajibi ne kullum ya rika rubuta wasiya in yana so ya kwanciyar kabari lafiya lau wanda kuma bai da wannan zai zama mutaaddi ba ka mu'amala da kowa ta baki ba abin ka ba ka ji wannan mutaaddi ba zai zama wajibi ba amma ka ga su lai da wannan da ya rawaito hadisin na farko shi a fahimtar sa wajibi ne shi sa kullum baya wato gujewa sai ya yi ne sai ya rubuta wasiya wannan shine abin da muke so mu nutsulutar sannan ga ayoyi a cikin bakara da Allah madaukakin sarki yake kutiba alaikum idan hadara adakumul maut in jaraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin in ji faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha samiun 'alim فمن خاف من موت جنبا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وإن ايون guda uku tuje ne asali ne dangane da abin da ya shafi wasiya wajen rubutu amma wani abin da zai baka dawa yanzu mutanen da suna yin wasiya amma an fi yin ta sani ta manyan mutane musamman yanzu ta wato zaman makoki sai ga yanzu manyan mutane masu kuɗi in da talaka ne yake ya ce ya mutu kar ai maza wa makoci sai a ce dan ba su da kaza ne amma yanzu ne kuɗi ne hamza ke ya ce in ya mutu kan wanda ya zauna kowa ya tafi gidan kuma lafiya lau tun da masu kuɗi ne suke wasiya wannan wasiyar ana yi ita ita yanzu za ga ta ɗan yawaita sosai da yawan magabata suna cewa in sun mutu kar wanda ya zo ya mutu zaman makoci a gida wannan dai ana yi amma da abin da ya shafi wato wani abu mai karfi misali wani ya ce a cikin dukiyarsa a daukar shi cikin goma a je a fi kafin fili 200 by 200 kawai a yi makabarta kawai da mun sha faɗa a baya makabartar da za a rika binne mutane amma banda kaza ya ba da sharadi a rika binne mutane amma banda yin tiktok ke duk wanda yake tiktok kar abin ne mafi a makabarta wallahi da za su gyara duk wanda ya zo ya ga an zo sannan a ce duk mai kuɗi ba za a kai ɗauka wanda a kai ba sai an biya kuɗin haka sannan sai an ba dubu goma za a bayar dubu biyar a ba mata haka dubu biyar kuma a biya foundation hikima shi ne duk ran da wannan filin ya cika sai a kuma siyan wani kaga sadaka jariyarsa ba za ta yanke ba duk wanda ya je Madina zai ga har yanzu har yanzu wakafin sai na Usman yana nan karuwa yake hawa wajen nawa sannan bayan nan wannan hoton din ya samar da gurare da yawa duk da sai na Usman yana ta a kwance amma gurin yana ta existing to wannan tsari ne mai muhimmanci matuƙa da ya kamata mu lura da shi to abin da ya rage mana hadisi daya ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma kan Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu ya tashi da mahaifinsa yace law anna an-nasa dabbu min as-sulusi ila rubu da abi mutane za su rage daga yin wasiya na ɗaya bisa uku misali ta na yi ƙa'ida ta aka yi wanda zai wasiya kar ta haura wani ubaciri na dukiya in kana da dubu uku bai halatta ka yi wasiyar dubu biyu ba domin ta haura rabi ba an gane ko bai halatta ka yi wasiyar dubu ɗaya ɗari biyar ba domin ta zama rabi sai dai ka yi wasiyar dubu ɗaya in ka mutu a ɗau dubu ɗaya a yi kaza to shi ma annabi alaihi salatu wassalam sai yake da mutane za su rage daga ɗaya bisa uku ma ila rubu'i su dawo ɗaya bisa hudu to da ya ji fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana dinda magana Abdullahi da Umar din ce kana yace da abbake yace a sulusu wa sulusu kafi domin annabi ya ce ɗaya bisa uku sai bisa uku ai yayi yawa idan mutum ya ɗaya bisa uku ta yi amma da ake zai ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa daga hudu zuwa sama ya fi domin bai shiga dukiyar mazaɗin magada ba da yawa an fahimta da jago duk da wani za ka ga fatan cikin da aka ɗauka bai da yawa amma ya ciki isa kullum maganar da muke wanda yake so ya gina layuran ya gina da kansa ƴaƴan yanzu ba duka ba amma muna magana akan azlafu majority ba sa gina wa iyayen su layura in za ka gina layuran ka da kansa ka gina yawwa domin idan ka mutu nasu kana mutuwa kuɗi ya zama na magana abin da yake da shi ake da hakkin tsaye ne kawai mu na fitta jini da za a ce ba za a haɗa kawai ba sai an biya a kuɗin sa za a ɗauka ba za a ba da likafani a gidan limamin gandu ba sai an biya a kuɗin sa za a ɗauka sai dai wani ya sacrifice ya ce bari ya bayar domin za ka yi mutuwa mutane wanda baya kyauta ma yana iya yi yau za a gona na neman kaza baya iya ba da komai amma ranar tunda an mutu zai bayar ba ruwa da kan za ta zama ba ruwan ba zai iya cewa kowa ba amma yanzu tunda mutuwa aka yi baya to idan da aka rasa wannan ya halatta a ɗauka a kuɗin sa motar da za ta kai shi daga nan zuwa ɗan dole misali fetur ɗin da za a zuba a kuɗin sa za a ɗauko in babu mota hayar mota da za a ɗauko a kuɗin sa za a ɗauka shine mota da ta biyu mai wankan gawa in yace ba zai ba sai an biya shi a kuɗin sa za a biya to banda wannan ba wani abu da za a taɓa sauran din na magadiya sai ba shi min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayni ghayra mudar kaga wasiyar da ba za ta cutar ba amma ba bangaren baki ba domin baki idan mutum yana da miliyan daya wani ya zo ya ce yana bin sa miliyan ɗaya duka za a ɗauka a baya idan ma miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ne kuma miliyan ɗaya ne za a ba da miliyan ɗaya kuma za su ciko ɗari biyar wani yake wa zai biya nufi magadan da inda kuɗin ba su za su ba to yanzu tunda babu su za su bayar to kun ji abin da Allah ta abbace ce wa sulul al-qimatu wa sulul kafi sai da ta uku dai da uku yayi yawa yayi yawa to wannan shine karshen babu babin da zamu tashi shine kitabul fara'id gidan kowa da akwai tare dai kuke ko ina ne ko kana ta ko a zauni ba da yin kunyar suwa ne da jira da makangari ne da lamaru su bai mace ba dubi da jira wani wanki ne ɗagawa ba kamar ki har cikin ruwa ne ta jinki da haye ba ta makure ki bai kai ga abin da ya nufi ba ta zo dadin su sarki ne hawa da dubun dawaki da dubun matsara a kai inda ma ta fi tsara auki ba ta bakon ko mara kobo aina ma ta kuno yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mukayyada saboda haka mutuwa dole za a yi kaga an gama ma wasu bayanai na wasiya su bayan wasiya kuma akwai gado in ko shi kuma gado baya tabbatuwa sai an mutu sai an mutu wanda ɗaya daga cikin ɗabi'un da da yawa al'umman mu suke ciki shine sauka suke yi wai idan aka mutu ko da uwa ɗaya uwa ɗaya kuke barin dukiya ba a raba ba shine alkhairi sharri ne kuma sharri ne inda illa take yanzu idan ku biyar ne mutum uku da sun yawo yi ko kuna zaune lafiya ai ba komai ai dai kan ba haɗe yake ba komai kaza kaza kaza kaza ana rabawa za a samu wato rabuwar kai kaza irin wannan abubuwa a ta kawo wasu kalmomi to inda illa take kana da kuriyar ne maza biyu mata uku matan da sun yawo sun yi jira ya yafa idan mijin wata ya mutu a ciki to ya faɗo cikin gadon su idan idan kai matar ta mutu matar ta mutu to mijin ta yanzu ya faɗo cikin gadon inda ne ba ya mutu shi kuma yana da mata uku duk matar sun shiga da yayanka duk an ƙara ne ƙara ba da gado to shi sa za ku ga hikima ta musulunci ko da yaushe idan ya kawo kawai a ji sai daga ku da kuke kan ku haɗe wayancan da suka shigo yanzu su za su zo wannan wato lallabawa da kuke ce za a yi da ba za su yadda ba domin suna da haƙƙi sai an ba su to saboda haka shi za a haka idan haka kawai lokacin sai in tafi sai in tafi wayannan kotunan na kofar kudu yanzu zauna kawai na kallo idan kaje kana kallon kwado ana jara'a sai a gaya ma wata jara'a shekara bakwai har yanzu ana yi wannan fadaka ce da ta yi domin yanzu maganar da ake maganar ta taɓa kunna ake yana maganar gadon da kuɗin abun ba kwata-kwata bai kuna dubu ɗari da hamsin ba a kansa ake ta wannan kwabar wani ma bai kuna dubu ashirin ba Allah wani ya kamata ya ce ya ma ya ce amma a kansa ake rigima to ji da duk inda Allah madaukakin sarki ya magana a kan gado kaga da yake dama ayoyi hudu ne tuje a gado tuje le rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا wannan ita ce ta farko domin da kawai da zaran mutum ya mutu to wanda za a samu a family musamman maza shi ya haɓa ba kawai su danne dukiya ba raba gado ba zancen mata ya Allah madaukakin sarki ya raba rigima yake ne rijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun da dai maza suna da kaso dan gani da abin da wato iyaye suka bari da yan uwa na jini haka nan mata ma suna da kaso dan gani da abin da iyaye suka bari da yan uwa na jini mimma anna minhu dukkan kantarsa kun ji abin da aka ce dukkan kantarsa ko dubu hamsin ya bari su ɗari ne yayan wannan dubu hamsin din za a raba in ya zo an raba ba ka so sai ka ba wani shi ke nan an dai ba ka ba za ka zo nan gaba ka zo ka ce gadon ka ko ƴaƴan ka ta zo sai ai ba amma ba baban ka gado au ka so kuma ka ji yawan ta ya Allah yake nasiban wannan rabo ne wanda yake mafruza wanda Allah ya wajabta shi aya ta biyu ti kuma Allahu fi auladikum yuzakari mithlu hadhihi al-unsayn Allah ya yi muku wasiya akan ƴaƴanku alwaladu ala rabbikum mace namiji domin alwaladu ala rabbi ya kunshi namiji ya kunshi mace idan ana so a ware shi a ce albani wal banat shi lizzakari yanzu da hazu da unsayi sannan sai Allah yace za a bawa namiji ka san mace ne kayin kunna nisa'an fawqa sunatayn falahunna thulutha ma tarak in kuma mata ne sama da biyu to su kuma za a kasa misali mutum ya mutu war ƴaƴa goma mata duka to wannan dukiyar da su ba raba musu daidai za a yi ba tunda su ne kadai magada sai a dauka kasa ta gida uku a dauka shi biyu a raba musu daidai wa daida kashi ɗayan fa wani ne zai gada za mu ji wannan kashi ɗayan ba nasu bane duk da wani zai ji ai su kadai ne yayansa shi za ka ce ayi wasiya domin kaga wayannan yanzu wato inda namiji ne idan kana da kani kuna ta kasuwanci da shi kamar da muka faɗa satin da ya wuce shekara hamsin kuna tare bai da komai tare da shi ake ta biya dukiya sannan ba ka haihu ba a wannan lokacin yana sa rai in ka mutu in dai gargaji mutuwa zai gaji dukiyarka amma kana haihuwa to yanzu wannan ɗan naka guda ɗaya mara hajjabi ya hana shi samun komai duk wannan wahala da ya ja ta shekara arba'in ba abin da za a bashi sai dai a bashi ladan ganin ido wa idan a baran kismata kulul qurba idan ya zo an ga dawa a bashi dubu ashirin ko goma a cikin biliyan kaza wanda kuka dade kuna harka da su wasu masu gadin ka ne shekara hamsin wani ila yayin ka ba su zo su gaje su amma ba za su iya tunawa cewa wannan kaza kamar yadda na ji wani malami yana faɗar wani bawan Allah da ya wani bajinta waɗanda suke ke wato kula da shi har yi manyan da ya samu kuɗi kawai wata ran yadda ya samu wani yadda guda ya gida guda goma ya ɗebo su gaba ɗaya har da tare gidansa da suka daɗe kawai ya sauko lauya da jeju aka je kawai ya kawo su ya ce kowa ya zaɓi gida a nan duk ban sani ba kowa ya zaɓi gida a nan har da mai gyaransa babu mai gyara gaba ɗayan ya ba su ya ce wannan na kudu kowa kuma ka ba shi takarda me yasa saboda ya san idan ya riga ya faɗi ya kwanta ya mutu ba dole ne ƴaƴansa su iya ɗaukar nauyin waɗannan ba ba dole ba ne kuma an bashi ba haƙƙin su ne sai da yasa ba kai ba to shi yasa ga shari'a ta ce ayi wannan mutum ya zo ko wani za ga cikin iyalinsa yana ganin wance ta ma fa kula da shi duk rashin lafiya da yake ya ce bai da lafiya ga ƴaƴansa duka zaga da zaga a gida amma ba ta haihu ba kawai in yana da rai da lafiyar sa sai kallo wani guri ya ce ya bata ayi rubutu a dai domin ka san idan kar ya ka faɗi ka mutu ko za ka samu wani abu su ko ne matanka to tuma ne za a raba mu wancan ba sai ƴaƴan su za su mallake dukiya wato mutum ya kalli shari'a zai ga akwai hikima kaga dai ce wai kana tuwa idatan falahan ne idan ko guda ne yake rabi za ta dauka ita mace ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد sannan iyaye kuma za wato za a basu wani uba ce sai bisa gida amma idan yana da ɗa fa in kana lahu waladun fa li ummihi thuluth idan kuwa wato wato idan kuwa bai da ɗa kai ya gol bai lam yakun lahu walad idan ba shi da ɗa to uwar kuma sai a bata thuluthi wani uba ce ita ita uwa ce to uba ba anan ne za ka yi amfani da basira za ka ta gida uku yanzu mutum ya mutu ya bar iyayensa bai da ɗa can gurin idan yana da ɗa aka ce tsawon ɗaurace yanzu kuma bai da ɗa sai Allah ya fitar da na uwa kawai sai ce a bawa uwar wani ɗaurace ne me za a ba uba a ga abu a biyu ragowar biyun da ɗauka ko ta hanyar asibiti ko domin shi asibi ne domin namiji yana asibiti saboda haka fa ne wurin ya tulu da abu shi wannan namiji da ba faɗa ba shi zai kwashe ragowar ko nawa ne wa ai dama a rayuwar a malam Ibrahim ba ka gane ba maganar da muke mutum ne shi ka fahimta shi maganar da muke yi uwa da uwa suna rayu ai maganar da nake nan saboda haka sai a kasa dukiya gida uku mutum ya mutu ya bar babansa da babarsa kawai sai a kasa ba shi da yaya sai a kasa dukiyar gida uku a ba mahaifiyarsa ɗaya bisa uku shine maganar da muka yi aka ce ba a faɗin mahaifinsa ba shine aka ce sai za ka yi amfani da logic da basira ka gano me za a bai ga gidan addini ba za mu kai a tafsirin ayoyin ba kawai bari mu faɗa a ta uku sai ta uku wa lakum nisfu ma taraka azwa duk in lam yakul lahu walad ta hudu kuma yadda sunaka bin nisa qul innahu yusikum tilka lala sai ni murun halaka laysa lahu walad saboda ga wannan ayoyin hudu su ne wato tuce a gaban gado idan ka fahimce su ka haddace su ka samu malami kwararre ya yi ma bayanin su ka karanta rahadiya to za ka gane ne gado domin daga nan za a zo a fara kasa ma ga yadda gado yake dake dake bari mu je karatu wata kila wasu abubuwan su fito na'am mali yake alhadisu sami wacce tsauna ba da ne a kai hadisi na dari biyu da tasa'in da takwas ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba an karɓo daga abdullahi bin abbas allah ya kara musu yadda قال لي فلحي كل فرائض بأهلها كسادن دجادو في فرائض جمعي هنا فريضة كسادن دجادو wato bi ani ha ga waɗanda suka tantance a bawa gado su suwaye maza goma shi ba ba lissafin su zan yi ba mata bakwai su ne magada in ka koma wato ya ne kiranta cikin rahadiya za ka kai na jira ma alibulu wa bulu libuli mahama nazala ta da ɗan ɗa biyar da ta bako shi ne ɗan ɗa da yake mahama nazala yana nufin ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan har ta kasa duk za su zaɓi ta da ɗan ɗa ɗan ɗa na ke jika kenan to haka za a yi tafiya ta cikin wannan namijin a yi ta tafiya a duka za su zaɓi an gane ko shi ne ali bulu wa bunu libni ma ma nazala sai yake wal abu wal jaddu lahu wa in ala haka nan da mahaifi da kaka sai yake wa in ala ko da shi kakan kakan kakan kakan kakan da biya shi ba su ma za su zabi duk da cewa kun san kakanni suna gado amma banda yanzu mahaifin kaka zai yi gado na bangaren kaka da kaka na bangaren mahaifi kakan ka zai yi gado mahaifin mahaifin mahaifin ka kenan da mahaifiyarka ka ji kakanni ne ko za su yi gado kakannin ka da bangaren namiji za su yi gado amma a bangaren uwa kuwa shi kaka ran su baya gado shi ma wannan wani abu ne wanda ba na so mu jirgi mu rikice tun da dan introduction kawai yake to saboda haka shi ma zai gado fa ma ba iya ga mutanen da nake so bai ta abin da ya ragowa wayannan mutum bakwai a maza za su gado goma a maza su ne magada wanda za su gado da farilla sha bakwai kenan ko yawwa to sai ce fa ma ba iya abin da ya ragowa fa huwa li aula rajulin zakar to ga wani guri za a bawa aula wanda ya fi cancanta sai ce rajul da ya ta iya nan za mu iya cewa mace da namiji sun shiga amma sai ce zakarin namiji domin rijal a larabci tana iya ɗaukar namiji tana ɗaukar mace domin Allah ya ce rijalun da su da hihi tijaratin ko min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi don ba ka wani ya maza kawai kace su ake nufi ba har da mata an fahimta da dogo to saboda haka wannan ya ga ce namiji wanda ya fi kusa da mamaci abin da ya raguwa bayan an raba wa yanci da farilla to shi zai dauka a nan ne ya yi babban da ke shigowa babban ka kaka duk za su shigo a wannan gurin misali sai ce bare barin babu misali mutum ne ya mutu sai bar misali idan mutum ya mutu kai sai dama sai bar namar ɗaya uku mace ɗaya namiji ɗaya wannan babu iskali za a raba dukiya gida uku mace ta ɗauke namiji ya ɗauki ba ragowa ko ba iskali a nan amma da ya mutu sai bar mace sai bar matarsa kawai a sai bar ɗaya mace guda ɗaya ya mace guda ɗaya da kuma mutum ne da ya mutu sai wani ya mace guda ɗaya an gane ko da mahaifinsa da kakansa duk suna nan gida nawa za a ba dukiya ita yanzu shi mahaifi yana da nawa wani ba ce domin an gaya ma alƙuri sai kuma lahu wa in kana lahu waladun wa ya ba wani da kulli wahidin minhu masjidu saboda haka tun da yana da ɗa yanzu za a ba shi ɗaya bisa shida ita kuma ya ba ya guda ɗaya bari ga mahaifi ga kaka ga ɗa wa in kana tuwa bi jaddan falan yiku idan guda ɗaya yake yar za a ba ta bi rabi to yanzu da ma dukiya kawai babban lamba tun da wani uba ce na uba za a raba gida shida ne kawai me rabin gida na'am uku ko saboda haka a cikin guda shida an dawo uku ba saura uku ba a guda shida an dawo ɗaya saura nawa yau saboda haka in ka haɗa uku ga ɗaya huɗu kenan saura nawa to tsakanin kaka da baba waye zai ɗau wannan raguwar shi ne ba huwa ne aula rajulin zakar waye ne raguwar na waye ya fi kuka da wanda ya mutu baba saboda haka in ka lura yanzu daidai waje da aka raba wannan rabuwar shi ne kuma kwacewa domin ya fi kusanci da wanda ya mutu in ka ka yi wuce ni ma da ban haife ka ba za ka haife ni ba wannan magana li aula rajulin zakar ke wannan shi ne misalin da ake ko kuma ba ma ya ɗaya bari ba ba ma ya ɗaya bari ba da ya zo da ya bar ɗaya da yawa daga biyu zuwa sama mata shi ma haka za a yi wannan mahaifin ko kanin mahaifi da yake a kusa shi zai kwashe agowar bayan an raba na farilla shi ke yanzu dai wannan suna da za mu fi gane shi na wannan ya da uba zai fi fitowa a fili wanda za a kwashe duka ga shi mun ba da misali wannan ma a wani rajulin zakan shi ma gashi shi za a ga da an shiga gurin hajjaji a ce wani a tara wani akwai wanda in suna rayuwa ba za ka taɓa cin gado ba sai dai a baka larin ganin gido in dai suna rayuwa shi kenan gado ya tafi ba kai ba gado to kaga wannan yadda za a yi na raba gida uwa da dawa ya ke kira yarinya ta daura bi uba ya dau sai bisa gida rago biyu kuma a baki domin shine aula rajulin zakar shine abin da annabi ya wa fi ruwayati a wata ruwaya cewa yi a wato aqsimul mal bayna ahli al-fara'id ku raba dukiya tsakanin ma'abuta farilla ala kitabillah akan littafin Allah yadda Qur'ani ya raba yusikum Allah wa lakum nisfu yastaftunaka lil rijali nasib yadda suka raba haka za ku raba kun san wani abu ga shi nan ga mun da alwarmomi da yawa dukkan sallan ayoyi banda ne rijali wa sun guda uku za ka ji da Allah ya zai akan kalma biyu al-ilmu wal hikma والله عليم حكيم وكان الله عليم ان الله كان عليما حكيما Allah yake ji raba gadon ni sai kuma Allah yake ni madani ne kuma da hikima na raba dan kan wani akan ba da nan gari ne ce me za aka ba mu ta kaji sai ya so da miji ne saboda kawai ya raina Allah an fahimta da ko ku saboda haka wallahu alimun hakim shi ma can da ya raba sai Allah yake ga yadda za a yi domin kada wani akalan bani yanzu nan gaba yanzu ya ce kaza to shi ne yake ba ma ta raka ba ni aula rajulin zaka duk abin da dukiyar ta bari to za a ba wa rajuli wani wanda yake wato wani daga ciki amma namiji rajulin zaka za a ba wani wanda yake namiji shi za a ba wa ragowar shi ba a matsayin asibi za mu koya ƙarƙashin wannan hadisi na farko za mu koya cewa wato litambiyi ala sabab da yake tas bi usuba yana faratar da mu akan ne wato dalilin tabbatarwa tabbatarwa wato ɗan uwan mabaci gado ta hanyar asiri na biyu انفرادا لاخراج الكنسة هذا عن هو وجه عاصم في عن شيء بابتي نوكو لليس نائب الجنس دل العقل عند الجنس لو للدلالة على الكمال نعم لبيان ترتيب الحكم على الذكورية دون الرجولية هذا أن بيان أكم كتن شيء مثل نمجي ba kasancewa ta ɗan adam kawai dan ya shigar da ni yara ganana ma sun shiga wannan kanin mahaifin ko da yaro ne bai ba na gaba ko da yaro ne bai ba na gaba ba dai kanin mahaifi ba ne shi ka ne rage to haka ne shi wannan gada معنى يجب في دول هذه البلو بتقسيم الميراث على أصحاب الحقوق ورثة قبل العزبة fara fara yawan gadon yan barilla kafin a zo maganar masu asin تقديم العقبة كالعقبة من العقبة gabatar da wanda ya fi kusanci kafin wato wanda yake nesa da shi a kusanci na uku anna taqdim al-miras yakun bi ta'dim shar'illah ana raba gado ne da Allah yake ba yadda wani yake gani ba shi za wani yazo yace shi saboda gudun fitina bari ya rabawa yayin ka gadi tun yanzu in mutum ya zo ya raba gado tun yanzu yayi domin gado yana da rukunai guda uku ko wa warithun muwarithun mawruthun haka yake ka'ida sai an cika wannan gado yake zama gado idan ka kace ka ba kanka dan da ke kaza ka ba shi kaza wani saboda gudun fitina to ai baka zama raba ba domin rigar jikin ka ma ya kamata ka cire ka bayan sannan babban abin wato da zai tabbatar ma da wannan ka kwanta kuma waje ka kwanta ka mutu ka daina jin tashi domin ka'ida abubuwa uku ne rukunan gado na farko wato magaji na biyu kuma wanda zai gado shine muwarisu maurudu kuma abin da za a gada wannan shine rukunan gado me gado wanda za a gada abin da za a gada wannan shine rukuni in babu wannan to kaga babu wani maganar gado sannan yana da kuma me dalilan da suke sa a ci gado sai dai asbabu miratul wara talata ko haka yake dalilan da suke janyo gado kullum yazidu rabbahu mirasa sai ke baya nikahu wa wala'un wa nasab sannan yake ma ba da wunna min wirasatin nasab ko sabab asbabu mirasul wara talata dalilan da suke sa a yi gado guda uku ne kullum yazidu rabbahu mirasa kowanne yana gadarwa wanda yake wace yake alaka da shi gado sai ke bayan ne kawo da aure aure zai zai ka gaji mutum in dai an yi aure da san baka da gadon sa amma ana yin aure to gado ya shiga wa wala'u da alwala shi ne zamto ka yanta mutum bawon ka ne ka yanta shi za mu zo wa hadisi na gaba da zai faɗa wadaka kuma da dangantaka wayannan uku su ne dalilan da suke sa a yi gado guda uku bayan nikahun wa wala'un wa nasab to mu je zuwa to shi ne ma da yake cewa oke ya kawo na hudu hadisi na gaba ana hadisi ta fi wata sura ba da miyakai hadisi na ɗari biyu da tasa'in da tara an usama bin zaid radiyallahu anhu ma ba an samu daga usama dan zaid Allah ya kara muku ya tsaye shi an san usama shine ibnu rasulillah ibnu shibbi rasulillah masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah zaid ya usama bin zaid bin harisa ba in usama bin zaid bin shurahil al-kalbi shine bararan bawa annabi alaihi salatu wasalam ka bayi da yake kiransa yanzu muka yi bayani akan bawa shine akwai maulan ni'ima akwai ko maulan ala akwai maulan asfar wanda ya yanka bawa shine maulan ala wanda aka yanka kuma maulan asfar dan gidan waye dan gidan ummu aiman ne wanda ta rena annabi alaihi salatu wasalam annabi ya dora shi ya zama komanda lokacin da wato da za a fito yaki a wakan wata dandana wanda sai bayan annabi ya bar duniya an za ku tuna annabi ya ce gona bar duniya a yi kaza to kuma annabi ya dora shi komanda kuma gashi ya bar duniya aka dora shi aka zantar da wannan abin da annabi alaihi salatu wasalam ya dora a kai to shi ya zama komanda a wannan rinjina kuma cikin rinjina akwai abubakar da umar to wannan ma fa lalaci kin je yakin mota shi da mahaifinka kun san a yakin mota aka mi aka yi mahaifinsa shahada yana cikin mafiya soyayya ga annabi alaihi salatu wassalam yana da hadisai da yawa daga wato annabi alaihi salatu wassalam to me ya faru bari ku ji kare yace kulli ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah a tanzilu gadan fi darika bi makka shin gore a fata ubakan gobe za ka sauka ne a gidanka a makka shine tambaye ne gobe idan an je maka gidan ka za ka sauka ku ja wannan gurin layi dai ya je amma da sun tattauna wa nan fito fa ka mu yi wa an taraka lana asilun min raba ba gurin nan sai annabi yake jin asil ya ban mana wani gida ne a maka ثم قال في في دولارات لا يريد الكافر المسلم ولا المسلم الكافر shi kafiri baya gadon musulmi musulmi baya gadon kafiri me ya janyo wannan tattaunawa kun san an tattauna a kan cewa duk gidan da yake maka bai halatta a bada haya ba bai halatta a ciyar ba ne dalilin zaurin aya cikin suratul hajj إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبارد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وأن رأي في إمام مالك رأي سكاوي رأي حسن البصري bijiran da yake maka sai dai kawai mutum ya je yanzu ka ga maka kawai zuwa haka ka samu hotel ko wani iri ka shiga ka zauna in ka gama zama ka fito ba za a siyar ba ba kuma za a wato ba za a ba da hayarsa ba to imamu shafi yana da ra'ayi sabanin na imamu malik da abu hanifa domin imamu shafi da ne da sabanin din da ya ga kwantanci din shine shin an ci maka ne ta hanyar sulo ko ta hanyar karfi shi imamu shafi da yake sulhu ne shi za a yake ganin gidajen da suke maka za a iya siyarwa kuma za a iya ba da haya su kuma suna gani wani wajen ne da ƙarfi to shi ne dalilin to me ya zane wannan sabanin ka san ne shi a kilu shi ake cewa abu isa a kilu bin abi dali kan gida abu dali da ya je yakin badar tare da mushrikai sai aka kama shi kamar yadda aka kamo Abbas babbansa a wannan ranar ta tilas to zo da kafin mu biya kuma sai musulunta da biya ka je wajen mota yana cikin waɗanda sun fi kowa sanin nasabar larabawa ta ƙuraishawa kai sannan kuma ya fi sanin kowa tarihin iyaye da kakanni ya rasa a zuwan zamanin muawiya to abin da ya faru babansa abu ɗalib babansa sayyidina ali su hudu ne maza da ya haifa ɗalibu shi ne na farko sai akili yana bin sa ya girma da akili da shekara goma sannan sai Jafar bin Abi Talib shi kuma akili ya girma Jafar shi ma da shekara goma duk wanda dai kuma sannan sai Ali bin Abi Talib shi ma kuma Jafar ya girma Ali bin Abi Talib da shekara goma goma ita ta dai sannan da shekara goma goma ta samu min indillahi ta'ala Isa, Salimu ya girme zai na Ali da shekara talatin. goma goma goma haka ita Allah ya mace wannan baiwa da goma goma take sai bayan shekara goma sai ta kuma haifa wani haka ta yi to saboda haka shi Abu Dani sai ya rasa shekara ta goma bai musulunta ba to kun ga yanzu sannan shi yana da rai yayin da bin jinsa musulunta bin suka ci da sayyidina ali da jabir bin ali ali su sai suka musulunta shi kuma akili shi da dalibu sai suka yi musulunta saboda haka bayan ya mutu suwa ya za su gaje shi wanda suke ba musulmi ba sayyidina ali da sayyidina jabir ba su gaje shi ba domin su musulmi ne ina ba ta fahimta saboda haka sai wayannan biyu suka gaje shi ana nan ana nan da aka zo yakin badar talib ya biyo kafin ya ka ne ya ka rasa ana tunani amma kake to da haka bai musulunta ba shi talib sai ajili ya ya kara gaje dukiyarsa an fahimta da kyau ko ajili yanzu shi ya gaji dukiyar wato Abdul Muttalib gaba ɗaya domin wannan bani ya Abdul Muttalib ya gada shi kuma da aka zo rabon gado kusan wanda ya gaji dukiyar Abu Talib kuma daga kaje ta faɗo hannuwa da ba su hannun wayan ne ya'yan nan da akili ya gada gaba daya ka iya cewa ne na hawo na dangin annabi alaihi salatu wasallam yana gurin akili family house din gaba daya to amma kuma kafin a zo gabar da wata gaba sai sai da gidajen gaba daya mahallin jahil shine da suke cewa ba a da gida a maza shi ma mu jadi ayat da ya dauko cewa ne masallaci ake nufi cikin masallaci ba gidajen maka ba masallaci ake nufi shi ne ba a kiyarwa domin an yi sabani wanda za ku ga munazara ce sosai ta ilimi ko shi malam mai jani sai da ya kawo tsakanin wata rana imam Ahmad bin Hanbal sai suka tafi makashi da shi da Ishaq ibn Rawiya da suka je su yi rumu sai ga majalisin wani babban malami sai suka je majalisin Imam Shafi suna zuwa da aka zauna ina da jin karatu ya ji karatu yana ta zuba sai ma tambaya yana da tambaya me hukuncin gidaje a maka shin ya halatta a ciyar sai ce kwarai kuwa wasu kuma suka ce wani ne ya tambaya ya ba da amsa sai ya ji ba sai mar ba sai yake da shi sai janyo wannan ayar sarkin suratul an'am hajji yace masa ga abin da Allah ya faɗa yace to ya za ka yi da hadisin sai ka wannan hadisin yace imamu shafi yace ya za ka yi da wannan hadisin yace ina annabi ya tambaya aka tambaye shi a wani gida zai sauka yace yace sai na aƙida ya ce gidajen babu yace ya za ka yi da wannan kuma ya za ka yi da inji imamu shafi ya za ka yi da maganar da lokacin da aka yi wato fadahu maka annabi yake man da kala da abu sufyan fa huwa amin duk wanda yake da gidan abu sufyan annabi ya ce gidansa shi kuma abu duk abin da ka mallaka ya halatta ka siyar ko ba ga wani in dai mallakin ka ne ya halatta ka siyar ya ba shi wannan hujjojin sai imamu shafi yace kai daga ina kake yace daga Khurasan yace ya sunan sa yace Isa yace kai ne Isa kai ibn Rahuya yace yi ne duk babban malami ne amjan yace wanda to da abin da yake a kai yayi da ya kawai shi ma Muhammad yana zaune yana kallon kaga su kudi riba ya yi da shi ma ra'ayin wa imamu shafi'i kenan domin bai toko wani abu ba to shi ne za ku gana faɗan munazara an ka zo kan wannan hadisin ana faɗan munazara da ta faru tsakanin sai na wato imamu shafi'i da da da ishafi ibn rahuya saboda haka musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi a wajen murtadi ne kawai malamai suke da magana biyu wasu ka ce zaka duk da cewa akwai malaman da suka ce shi musulmi zai iya gadon samu domin dukiyar ai musulmi ne za su amfana da ita amma ba shi ne maganar jumhur ba maganar jumhur shi ne musulmi ba zai gaji kafuri ba kafuri ba zai gaji musulmi ba ba cewa zai gaji wata cewa walan ya ja'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila suka tsara kawo dalilin kun ga wannan ne daga cikin dalilai ne da ya nuna ne idan mutum yana da yaya akwai wanda ba musulmi a cikin wato ba zai gaje su ba idan iyayen ka ba musulmi bane kai ka musulmi da ma ya mutu ba ruwanka da kudin su shine abin da yake dole wani dalilai ne sai hana gado ga shi da yi mun jiyar zakafuri an gane ko sai da cewa yi rikun wakatun wakil da ku dini wayannan da hilan bauta da kisa idan ka kashe wanda za ka gada don yaƙi mutuwa kamar wasu shekaru na yanki wani abu wasu suka raɗe baban su suka mace shi da uwar aka haka baki suka samu kaza a yawan jawo kwana suka maka maka to kaga wannan ba za su gado ba ba gado shine rikon wa qatlu waqti la kudini da sabawa addini amma a malikiya ma kusa abubuwa nawa suka kawo a bakwai shida ce shida da gaske akwai shakku idan mutane yanzu da da uba suka yi rasu suka yi accident ba san waye ya riga mu wani mutuwa ba ba gado amma da za su gado wannan ya mutu sai bayan sakan goma wannan ya mutu to wannan da ya mutu bayan sakan goma zai gaji zai gaji wannan da ya riga shi mutuwa duk sun mutu amma wannan da ya riga mutuwa shi za a gada eh sannan suna fara da li'ani idan aka yi li'ani shi ma tsakanin ma'aurata shi ma ba gado haka suna tsara a malkiya da ɗan zina shi ba ba gado na ga suna nuna mun lokaci sai na ce suke kuma abin nan ɗin bari mu je gaba حديثي نجبا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته عبد الله بن عمر الله تعالى masa yadda hadisi na ɗari uku daidai yake cewa annabi ya ga mutum Allah tabbata gare shi ya hana a da alwala shine uban gidanka idan ka yanke mutum kai ne wa uban gidansa idan ya mutu bai da magada kai da kai ka kai za ka gaji to wannan yankin ba za ka ce na ba wa da ko na siyar maka annabi ya hana kai ne je uban gidansa yau wannan shine alwala wai ba in da ba da ita ba za ka bayar da ita ba bari mu ji za mu karanta dan sati ne zuwa aure za mu yi نعم الحديث الأول بعد ثلاثمائة حديث الذي يوجد لها أنا عائشة رضي الله عنها عن سمورة أنا عائشة الله يقارى متى إجا قالت تجي كان في بريرة ثلاث سنن barira tana da wasu sunnoni guda uku wanda abin nufi akwai sunnoni guda uku da suka tabbata akan barira dalilin da suka tabbatu na daya hira ala zawjiha hina utikat lokacin da aka yanta ta ka san tsakanin mun faɗi alrin da ma ɗauki idan bayi guda biyu suna tare sai aka yanta ɗaya to aure ya mutu a ku saboda ya saboda ya za a yi zanto idan ɗaya dubawa ita ɗaya dubawa ai ba zai yi ba kaga ita ce a sama kenan kuma a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to a san gurin an-nisa qawwamuna kenan saboda haka ana yin wannan shi ta haka yanka lalle aure ya mutu dama a wannan lokacin da ake cewa mace ta saki namiji ta saki ka san dai mace ba ta saki ko to a nan gurin ana nan da za ta saki wajen sai dai idan sai dai idan misali ba ta sani ba bayan wannan yankin ne mata waye ya sadu da ita to anan gura ta ce ya rike ta ba ta sani ba an gane ko an yan ta gaba ta da wannan zamin sai ya zo ya tare da ita nan kuma gurin sai malamai suke magana to banda sai ya na biyu na sunnar da wannan lokacin ne tsakanin da barira ce da mutum Allah ya ji wato soyayya da yake mata ta wuce iyaka dan sa abai sun gane duk inda aka gano ana ganin zarara a ga wata da an ga wuta wuce za a ce za ku ga mutum dide ne da yake mata to da awon san da yake mata to saboda haka da wannan rabuwar da ruwa ka samu matsala sai ya zama kamar ya samu matsala duk inda ta wuce sai ya ji wata ran sai annabi ya kira da yake zo barira ta zo yace ba Allah nan ba za ki taimaka masa ba saboda kan ce maka hubban Titanic lodi sun ya tafi. Saboda haka sai na na na na barira ta ce ya rasu lalla umarni kake ba ni ko shawara. Sai ce shawara ce take to ba na son ka. Ni za muke gaya ma kar kai wani mujamala ka ce wai za ka so ka nan gaba. In dai ba ta yi ko ka hakura ka canza wata. Na nan sai da Allah amma dai yanzu suna son ka ba kana jin ba tsauya wallan dara ba a san ka. saboda ka kace mujamala ka zo ka rika cewa ka zo ka wace ji a ba ta addu'a ko wani yau yace da Allah ba ta addu'a tana taimaka wa da hankali ka ko zo in ji da ba ta san ko wallahi ba kuwa wannan rashin soyayya da illa ce matsalolin da yawa da suke faruwa akan aure yanzu rashin soyayya da yake haifar da su idan mace ba ta san namiji ko idan ta rubewa yake komai za ta yi komai kuna kallo misalai da yawa na faruwa saboda haka waɗanda ba a ji sun fi yawa saboda haka in kace ba ta yi rabu da ita kawai ka je ka gaya wa Allah sai Allah ya baka wata tafita a ta an ce ai goje ya wa huwa sharrun lakum wa ta man taraka shay'an lillah wa dahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah ya wada cikin sarki zai canja masa wato fiye da wanda fiye da abin da abin da ya bari ni dai na san musamman a karatun mu zai fata jirin leman akwai matasa da yawa da suke aure kusan mutum biyu ko uku wanda wasu duk sun nemi shawara a baya wasu abubuwa da suke faruwa da wanda za su aura in sai yi shawara ta ce ka hakura wallahi waɗanda suke aure duk sun yi aure matasa duk waɗanda suke aura duk wanda suke rasa ta gidan mutunci masu tarbiyya masu kaza lokacin da ka dage wai kai ai kaza kanka kake raba wuka na gaya ma mace tana son ka ba hakuri yake yi wannan gara ba ta son ka yawa fa tadabburuna ma aqulu lakum yawa to shi ne yake cewa wannan ta farko kenan wa udiya la hala am sannan ka ba wa da nabari rana ma kyauta shi ne alhadiya fa da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shigo gida wal gurbatu ala an-nabi sai kan da kalli akan wuta alburma ba kawai cikin ya tukunya ce lalle suke ce mata karamar tukunya ce amma ta dafa da gidage kawai ta dafa nama wanda za ka ga wani zai ba za ka sa ka za saboda kankanta ta sai kafa ta tale ko gaba in ka shigo za ka ga da kaza ce a cikin nan ita ce burma irin da jira ga yan tsangaya a wannan lokacin in sun je bayan ta baya ne baya baya jiki baya tawada saboda mai duk mai ko a jiki in an je an jiro wannan hadin da ke ko ki zo da haka baya yin shi saboda shi yayi mai abin da ba za a wanke shi ba a zo a yi jiki da shi an gane ko eh ba za a wanke shi a yi jiki da shi ba to sai ce wal burmatu ala nari fa da ali da sai annabi da ya zauna sai ya kamar abin wa ujiya bi khumri ya kawo annabi gurasa an san mafi yawanci dama abincin nasu gurasa ce wa udumul lil wato udumul bayt da ma hali da cikin mahadan gida ne ma hadin gurasa mafi yawanci a lokacin romo eh ai zuma sai ta isa a wannan lokacin sai dai madara ta jamu mafi yawancin kaga an hada da zuma to gidan masu hali ne wa ma annabi ya ce mafi alkhairin mahali shine nama eh nama ba mafi alkhairin mahali shine nama in ka gane ma ka yi akan nama irin sun yan amerika take ka san su ne suke cin hauka ga nama in an ji sai an yumma ture ne shi ne ke cutarwa amma malam mu yanka uku hudu biyar da zamu suka cewa kana yoyi na ba ka da abu ka kare mu jira mu mutu ba wanda ne zo ba mu wata doka ya ce kar a dira cin nama a tsere mu tadi muka je wani rijiri wani zo ina mana da rijiri haka na tsara da juna sani sai ya zo likita ne yana bayani cewa wai za a ci dan wake ku daina sa baki na ce ranke rage a daina sa da yana kama baki amma ba baki a dan wake ai baka ci dan wake ba cikin garari a dai dai dai yana kama baki amma dai a zuwa maji ba maji a dan wake ne ka fito zo da haka wannan shi ne to dai yake fakana da yake alam aral gurbata ala nabi annabi ya ga an kawo masa gurasa ba ba na yake wai ba na ga kalle akan kuntu kunya wani shi alamu kuma na an gona wa a ciki annabi yake da ita kalin da take bala ya rasulullah haka ne ya maki Allah dalika lahamun nama ne amma su siddiqa bihi ala barira sadaka aka ba barira shi kuma annabi baya cin sadaka ka'ida ce saboda haka mutum ya zo ya miƙe a masallaci ya ce a wasu dan kakan su kariya kake yi kakan ku baya cin sadaka kuma ya hana ku ci in dai kakan na ne da gaske to ba za ka sadaka ba a dai ba ka wani abin da ba yawwa to sai ya ce sai na da jari ce fakari na an nuna yin baka minu sai muke damar mutiyar da kai sadaka domin da ciki ka san kyauta ana yin jarida abu biyu duk wanda ya ma kyauta girmamawa ce da kauna amma sadaka to kai ne kuma annabi ya kirawo sadaka da datti ko saboda haka tana maganin musiba amma dai su ba za su da ba fakari na an nuna yin baka minu fakari sai annabi yake huwa alaiha sadaka ce baiwa Allah ita aka ba wa sadaka wa huwa alladhi nahalana hadiya amma mu idan ta ba mu kyauta ta ba mu ina da zan kawai to ku na abubuwan guda uku duk sun yi zaɓe da falala tara na barira akan duk abubuwan su wato hukuncen hukuncen suka fito fili وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الذي فيها akan ta sai innama alwalau liman ataka ku sani cewa ubangidan taka tana kan wanda ya yanta bawa wannan shine zan ina ga sai mun karanta a cikin wani hadisi ba za mu tsaya a nan saboda lokaci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana kamar yadda muka faɗa safi ne zuwa kitabun nika za mu shiga insha Allah ta'ala Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambanta ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi kwambuji wata akwai sanarwa da malam da ya nuna sunan wani ya ta yi? Rubarin da addu'a mu. awwal da kuma da dai Allah ba mu ladan sa wannan mutum kuskure Allah ya yi muna roƙa da sunan da jawawa ko roƙa Allah ya nuna mana gaskiya da gaskiya da kuma mu kumbunta Allah ya nuna mana kariya da ya ci kuma mu kumbunta mata amin wa ta'ala ya kira da Allah ya wasu lafiya kullum da lafiya da lafiya da lafiya muna roƙa Allah ya sunan da jawawa da kuma mu kumbunta Allah ya nuna mana gaskiya da gaskiya da kuma mu kumbunta Allah ya nuna mana kariya da ya ci kuma mu kumbunta mata shugabannin Allah ta shirya da Allah ta manyan mu na arewa Allah ta zani Allah ta zama da shi ta sa ta da shi inda aka dusa suna da wannan da sunan da cewa da su ba wanda ta sa wani da ruwa ko da da wani ta kuwa Allah ta zama da malamin ya dawo da wannan